بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين للتاتي لبيو دك تشل التفن دزام قرنتا أولا ساشن شيني للتاف كتاب الإيمان نبو الضمالي الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمة الله عليه وندير الشكرة تبريبيو دتلاتن دهدو باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم wannan littafi nasa da ke kamala maganganun magabata a game da ilimi da fa'idojinsa da yadda ake neman sa da ladubbansa da kuma matsayinsa a cikin addinin musulunci da yadda ya kamata ɗalibin ilimi ya zama za mu tashi asali na tamanin da biyu da izinin Allah haddathana Abu Haysama haddathana Jarir an Suhayl an Abi an Abi Hurairah qala kana yaqulu daga daga Salih ibn Abi Samma Salih Samma abu salihin samman zakwan kenan ya ce daga sakiruna abu hurairu sai da abu hurairu yana cewa udnu ya bani farruh ya ce ya ku ajamawa waɗanda ba laraba ba kuma su su ne banu farruh asali idan an ce banu farruh su ne alfurus larabawan farisa a yanzu mutanen iran ko su ne suka fi mamaye wajen udunu ku kusanto ni ya bani farruha ya ku ƴaƴan farruha falau kana al-ilm mu'allaqan bis surayya wallahi ko da ilmi ya makale da surayya surayya wata tauraruwa ce tana ɗaya daga cikin min ab'adin nujumi tana ɗaya daga cikin taurari masu nisa shi yasa balarabe tun can da yake cewa shattana ma baina sura was surayya kai ina ai ai kasa wutsiyar wutsiyar rakumi ta nisa da ƙasa kaga shi ba haushi iya ka wutsiyar rakumi ya gani shi ko balarabe da yake yana da ilmin nujumi tintini sai ya tafi can ya ce ina ai tauraruwar surayya ta yi nisa da ƙasa to shi ne wannan falau kana ilmu mu'allaqan bis surayya da a ce imani yara ta yi ilimi kai yara ta yi da surayya la kana fikum man yatanawaluhu to da a cikin ku an samu wanda ya je ya ciro shi nan annabi sama yana nuni zuwa ga yadda mutanen wawara annahar da mutanen da suke wannan yankin za su ma musulunci hidima irin su al-Imam al-Bukhari irin su al-Imam Muslim da makamantansu sannan in ka dawo lugha irin su sibawaihi da makamantansu sinifawaihi su khamarawaihi su khalawaihi su doskorawaihi duk wanda ka ji sunan shi ya kare da waihi to ba balarabe bane dan can wajen in ka dawo wajen qur'ani haka in ka dawo cikin kowane fanni Allah madaukakin sarki haka ya ba waɗannan mutanen mutanen wannan yankin ilimi to shine wannan wannan asali ne kuma an ruwaito shi da isnadi sahihi a matsayin marfu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wa zo da imani لو كان الإيمان معلقا بالسريا لتناوله رجال فيكم حدثنا أبو خيثمة من ينالون مكة قال لم وأن دبا لا ربا وابا أما إن سنتاج سنيني سنتاج سنيني ما قبسي كلالات يقوهم معهم حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن سحيل قال كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح سجلنا أبو هريرة رضي الله عنه إذا يكل أبو صالح الصمان الدجال شيء وانشان وان دي الواية جوزنسا لنا ليجا سمين ألزل تلامي نتهيلا إنا تن الماجران فإن أبو هريرة وان سكل زنسيش قال يشي ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف يشي كان wannan tsoga kirki su zama cikin dangin annabi abdulmanaf abdulmanaf shi ya haifi hashim hashim shi ya haifi abdulmuttalib abdulmuttalib shi kuma ya haifi abdullahi abdullahi ya haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane abdulmanaf to shine wannan to da haka in ya kalle shi saboda ya masa daren ya ba ya nuna masa matsayinsa yadda ya tsayaye ilimi abu salih sai sayyidina abu hurairah ya ce ka wanda ya kamata ya zama cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna yadda malamai suke ziga almajiransu da kuma irin tasirin da yake musu a cikin zuciyarsu حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح شيني qala ma kuntu atamanna min ad-dunya illa thawbayn abyadayn yace wallahi a duniyar nan ba abu a abin da nake buri face in samu kaya guda biyu farare ujalisu fihi ma aba huraira wanda zan ka samu je gaban sayyidina abu huraira da su kawai in na samu kayan da zan rufa ma kaina a fili a gani da ya tsafta tsafta to kawai shi kenan sai in je in tare wajen sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu in ta fata ilimi daga wajen sa shi yasa na ce muku huwa min alzami talamizati Abi Huraira talam yana ɗaya daga cikin almajiran sayyidina Abu Huraira wanda suka fi zama da shi suka kwashi ilimin sa shine Abu Salih rahmatullahi alaihi حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير قال قابوس عن أبيه عن قابوس بن أبي زبيان عن أبيه أبو زبيان عن ابن عباس في قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا وأن الآية تكي تكون سورة اللسان آية متشابهة قر أخيرا تكون سورة المائدة هكذا يقول سنة بمبنش التقديم للتأخير كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين شهداء لله بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين قال إذا بك قال كونوا قوامين با كزما ما تتعيوا بالقسط إذا عادل شهداء لله كزما ما تباد شيدا أكن قسيا دان الله قال ابن عباس يفسر شهداء دا كونوا قوامين إنما الرجلان يقعدان عند القاضي abin da ake nufi da haka shine ga wasu mutum guda biyu su zo gaban alkali ɗaya mai ƙara ɗaya kuma wanda ake ƙara fa yakunu layl alqadi wa iraduhu ila ahad ar-rajulayn ala al-akhar sai kasance ɗaya alƙalin layyu ɗaya alƙalin ya karkata zuwa gare shi wa iraduhu ila al-akhar ila ila ahad ar-rajulayn sannan sai ya zama ya koma ɗayan wancan kawai ya kalli wancan shi kaɗai yake kalla sai ya waiga ya kalle shi bai kallon wancan har haka ba a yi da shi a alƙalanci ba a san ka zo za ka yi alƙalanci ka kalli wancan shi kaɗai kai ta kallon shi sai da shedan ya shiga sai shedan ya shiga shedan ya shiga ko zuciyarka ko kuma ya shiga cikin zuciyar masu kallo sai akwai wata magana kila ya gan shi a tabbas wani ma na gefe zai iya cewa dama karfe bakwai ya zo nan wajen na gan shi ya shige ban dai ga mota alƙalin ba a lokacin amma dai ya shige can ba shi ko me aka yi oho sai dai ya ce oh shi yasa yake ta kallon shi shi akwai magana a ƙasa kenan labarin zuciya a tambayi fuska to kaga shi yasa sai aka hana shi dan sai ya sa shi ko kuma ya zama ya ci gaba da kallon sa sai ya masa fuskar tausayi fuskar tausayi an ce wai shi yasa alƙalan ingila shi yasa suke sa wannan abin lauya ne suke ce mishi me wannan abin da kuke sawa ana ba gown ba ba ba wannan wannan gashin da kuke sawa to shi mutum ya zama ya kakkare ba bai kallon kowa sannan ya tsaya ya cak kawai kallo yake kawai baya nuna ma wani abin nan to me me me me ka'idarsa a wajen me me me shigo da wannan asalin a cikin a cikin kitabul ilmi kitabul ilmi kada ya zama iri-iri wani malami ya rika nuna bambanci ga ɗalibansa domin malami yakan zauna a matsayin alƙali wani zubin yakan hau kujera alƙalanci wani gudun ya yanke hukunci domin dai kana karanta wata rana sai ka yanke hukunci yana da wannan حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن قابوس عن ابن عباس قال قال موسى حين كلم ربه النبي موسى عليه السلام يا فدا ألوك تندي ما أبنجي مكان رب أي عبادك أحب إليك يا الله سنبايك وقف السوق qala aktharuhum li dhikra sai Allah madaukakin sarki ce waɗanda suka fi yawan zikiri a gare ni qala rabbi ayyu ibadika ahkamu ce ya Allah a cikin bayin ka waye ya iya hukunci na adalci qala alladhi yaqdi ala nafsihi kama yaqdi ala an-nas mutumin da zai yi ma kansa hukunci kamar yadda yake ma mutane ko ya ma mutane hukunci kamar shi kansa zai mawa duk da cewa a musulunci ma ba a yadda mutum ya zama alƙalin kansa ba لا يكون القاضي قاضيا في مسألته ولا يحكم القاضي في مسألته القاضي بزي يكون شيء أعبن دي شافيش شين سورة سكة ساتاعي ko suka kwaikwaya nomo judex in kosa suwa ko mutum ba zai zama shi akan kansa ya tsaya a qadiyyarsa ba mas'alar da ta shafe shi shi zai kare kanshi ya ma kansa hukunci sai ya sauka sai dai a sa wani alƙali ko da shi ne shugaban alƙalai ko abin da ke faruwa a Najeriya in fada fayan nan ko gode ma Allah da tsaro mana in wannan alheri ko ko alheri shi ne yanzu din nan ai wasu da yawa ba ku san shi ba ana cewa ba a taɓa alƙalin alƙalai a Najeriya mai ilimin addini kamar sa in ya zo nan ana judges forum a nan congo a conference in ka je na ja maka tubbatul hukami kamar shi ya rubuta ta tarihin bi simahun mako? tarihin bi simahun da ganin shi gashi Allah ya tsare shi mutumin kirki haka zalasiru قال رب أي عبادك أغنى شي يا أبنجي ونباوان كان يفي أتشن باين كوايف وداتا قال الراضي بما أعطيت شين وندي يدع بند نباش يزمينا لقناعة أجمي تدون أن سفوفن على تقدام بن إلمية سفنتدس أن تكون أن يكون الطالب أكثر الناس ذكرا لربه وأن يكون قاضيا على الناس بما يقضي على نفسه سنة وأن يكون غاضيا بما أعطاه الله حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة سفيان كينا عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس بن كيسان قال كان ابن عباس يسأل عن الشيء عن قسم شيء أنا تبير ابن عباس جمد وأنا أبوه فيقول إن هذا لفي الزبور الأولى sai ya bada amsa sai ce wannan yana cikin littafin farko kaga ibnu abbas yana ganin me wa hadithu an bani isra'ila wala eh wala haraj a cikin abin da ya zama bai saba ba addinin mu ba ya halasta a ɗibo maganganun su a kafa hujja da su mun gane ai daga nan ne aka samu shar'u man qablana wa shar'u man ata min qablina shaqul lana ma lam yukhalif shar'ana ko shari'a waɗanda suka kasu suka kasance kafin mu to shari'ar mu ce matukar bata bata saba ma shari'ar mu ba amma in muna da shari'ar da ta saba ma tasu to shike mu so da ka yanzu ba za ka zo kafa mana hujja ka ce ai ma wani sujada ba kuma ka ce wai niyya ake kalla wasu jululi adama ha shari'atu man qablana wa qad khalafat shar'a shari'atana shar'u man qablana wa qad khalafa shar'ana ko ko ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا تلك شريعة من قبلنا وقد خالفت شريعتنا فإذا تبامل سجدا عن المسلمين من ذل سمع حديثي صحيح يتي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لو كنت لو حكمتنا بامتناع ما أمرت فلا يجوز ما أمرت فلا يجوز شيكي ban yi umarni ba ba zai halarta ba ke to shi ne wannan حدثنا أبو خيثمة حدثنا حفص بن غياث حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث قاقة يا أبو يا أبا عثمان كان بام حديثي فربما حدثتناه كذلك ونزب إن كتاك كما ذاك كتاك بام حديث سيم ذكا بام شي يد يكشي وربما نقصت ونزلهم كما سيم ذكارج وانا ابا اشكي قال عليكم بالسماع الاول sai ce to ku rike jin farko da kuka shi ne daidai kila wahani na samu daga baya amma nan ba ka'ida ba ce zai iya yiwuwa kuma a bayan ne ya fi zama daidai shi yasa ake ake tahriji ai shi yasa ake tattara ba ka ɗaukar hadisi kwara ɗaya kawai ka ɗauko shi kai aiki da shi sai an tattaro shi ka tattaro riwayoyinsa sai ya baka asalin yadda yake sai ya baka asalin yadda yake sannan da nan ne ake tantance waye riwaya da ma'ana waye riwaya da lafazi waye amfani da asalin lafazin da ya ji waye kuma riwaya da ma'ana sannan kuma ta nan ne ake fitar da cewa ashe ya halatta a yi riwaya da ma'ana ya halatta za a yi riwaya da ma'ana sannan kuma ya halatta a ambaci wani abu daga cikin hadisi inda kake son kafa hujja da shi kawai mun gane حدثنا أبو هيثمة حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي الصنابحي اختلف في صحبته والراجع له غير صحابي أن يسابني كان صحبا تكسا راجع هم جنب صحابي بني مخضرمي عن معاذ دج معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة أفر أن أدم بذات وشي بغى لقوباء القيامة حتى يسأل عن أربع حسي أن تنبيش قبل وسأبوه وقدامه الله سامي يا أمسا أمره فيما أفناه za a tambaye shi game da rayuwarsa gabaki daya yayin karar da ita rayuwarsa kaga alwaqtu kenan kula da lokaci lokacin mutum sai an masa tambaya tun daga farko yayi da lokacinsa ya ci gajiyar lokacinsa ko bai ci gajiyar lokacinsa ba yayi amfani da lokacinsa yadda ya kamata ko ko bai yi amfani da lokacinsa ba wa an jasadihi fi ma ablah sannan za a tambaye shi game da jikinsa yayi tsufar da shi ablahu yayi tsufar da jikinsa ya karar da jikinsa ya bauta ma Allah da shi koko wa amma lihi min ayna iktasaba sannan kuma za a tambaye shi game da dukiyarsa ta yaya ta yaya ne ne ta wa an ilmihi ma amila fihi sannan kuma za a tambaye shi game da iliminsa yi aiki da shi ko bai yi aiki da shi ba da ya sani Allah ya bashi a matsayin ni'ima yi aiki da shi ko bai yi aiki da shi ba in ya amsa ya tsira in ko bai haka ba wal iyadu billah abu bai da dadin fada Allah shi kyauta cikin mutane guda uku da wuta za ta fara kalaci da su akwai malami malamin da ya koyi ilimi ba dan Allah ba yayi dan riya dan a ce shi malami ne shike yayi an ce malami ne shi shikenan sai a jefa shi a wuta Allah shi kyauta حدثنا أبو خيثمة حدثنا الفضل بن لقين حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال القاسم بن محمد بن أبي بكر جيكا سيدنا أبو بكر أحد الفقهاء السبعة في المدينة سيدنا جتشن waɗannan tabi'an malamai su su tara su bakwai eh al-fuqaha as-sab'a masana fiqh su bakwai al-qasim bin muhammad ibn abi bakr qala yace la an ya'isha ar-rajulu jahilan wallahi gara mutum ya rayu jahili bai sani ba khayrul lahu min an yufti bima la ya'lam shi yafi alkhairi fiye da ya bada fatawa da abin da bai sani ba gara ka zauna jahili baka sani ba da ka bada fatawar abin da baka sani ba shine al-ghazali rahmatullahi alayhi yake faɗa yake cewa law sakata al-jahilu lastaraha al-alam law sakata al-jahilu lastaraha al-alam aw lastaraha ad-dunya da wanda bai sani bai shiru bai yi magana ba to da duniyar nan ta huta jullu fitali hadhihi ad-dunya إنما هي راجعة إلى كلام من لا يعلم wanda bai sani bai buɗe baki ya magana حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال عروة بن الزبير فشيما أحد الفقهاء السبعة كان يقال أزهد الناس في عالم أهله uwa yake cewa wanda mutane suka fi gudunsa wanda kai suka fi gudun wanda aka fi gudu wanda suka fi gudun mutum sune iyali suka fi gudun malami sune mutanen gidansa mafi yawancin mutanen gidan malami ba su cika cin gajiyar sa ba za ka ga da yawa wasu matan malamai ba sa cin gajiyar malaman to za ta ga ita mata shi in an dauko za a yi karatu sai ta koma fira ko ta koma wasanni shi kenan sai karatu ya shiri da ci kaga misali daga kuke sannan 'ya'yansa ta dalluli irin soyayyar da wani malamin ke ma 'ya'yansa to sai ka kuma kawai su kuma sun raina shi ba za su iya karatu a wajen shi mun yi karatu a wasu wurare muna zaure ƴaƴan malamin za su zo su wuce da kwallo daga jeran wando da yamma ya daga kai ya kalle su wani zubin ya tsokane su wani zubin ya faɗi magana ta ɓata mishi rai ta ɓata mishi rai mu ma ta ɓata mana rai dukkanin mu mu ji haushi amma su wuce su tafi su je su bal ɗin su kuma su dawo azhadun nasi fi alimin ahlu tuntuni suna faɗa suna cewa al'urbu hijab wai kusanci shamaki shine ni kuma sai na ƙara sai na ce wal bu'du sahaya sannan nisa kuma girgije al'urbu hijab kusanci na sa shamaki tsakaninka da wanda kake da kusanci da shi akwai wanda yanzu a rediyon ana tsira da su suke su suke su su ne masu yi mamala a maka kuma cefane ni ne mai cefanen gidan shek abubakar gumi amma kuma mustapha da min ilmi shekhi abubakar gumi shai'a amma shi ne fa mai mai cefane kaga al'ubu hijab shi yana ganin wannan falalar kusancin cefanen da yake yi to ta isa ba sai ya ƙari da malam ba rahimahullah sai mutane suka zo daga nesa suka zauna gaban malam suka yi karatu suka yi karatu ba wanda suke zama gaban malam a sultan bello ba wanda suke zama a gidansa a cikin gida a falon sai zo na ya musu karatu manya-manyan malamai suna nan wasu sun rasu wasu kuma Allah mu da kudin saki ya basu suna nan da ransu ana cin gajiyar to kaga al'ubu hijab amma ne wal bu'du sahab amma in nesa ake to sai ka zata girgije ne zai ma abuwa falamma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hada aridun mumtiruna in mutum yana hango girgije sai ce zai ruwa ko da hodo ko ne saboda yana da nisa da shi amma in yana kusa da kai sai ya zama kuma maka kuma shamaki ba za ka iya wani ba za ka ba ka ganin darajarsa ba ka ganin kimarsa suna da karin magana suna cewa la ya'dimu an-nabiyyu ayat tashrifin illa fi watanihi wai annabi baya rasa aya mu'jizar da zai nuna ma jama'a a yadda da shi sai a garin su ai inna ahlahu kum awwalu man yukallibunahu mutanen su sune farkon wanda za su fara karyata shi ka gani sai kaga a gida hatta a gida akan yi wannan kuskuren yaro zai taso mai ilimi amma ba wanda zai ce mai malam mama shi ba za ta ce mishi ba je ka wajen wane su ma yan gidan haka za su kafa min sunansa ga duka ga wani can shi kuma bai kama kafa shi ba a karatu sai aka ce mishi malam saboda a waje yake shi wannan nan gida ne wani ma sai a zo ana mamanta su halla wani ne malami a gidan mu fa yake fa wai yana zagin gidansu gidansu ba za a samu malami ba gidansu gidan banza ne bai san haka ba shi a gidan mu fa yake fa ko kuma ya tashi shi shi idan Allah dakin mu faɗe da shi ba dakin mu ɗaya da shi tare fa muke kwana idan kuna kwana da shi tare shi kenan sai Allah zai fallala shi ya bashi wata darajar ba to kaga shine wannan kuma wannan yakan bi mutane ko da tashi aka yi tare to wani har ka mutu har ya mutu ba zai ba wancan darajar shi ba a gaban mutane in har haɗu da shi kawai sai ya zo sai ce zai tafa da shi kai ajin mu ɗaya da shi kowa ne alhaji Allah ya bibita shi a kanka kai ta da wannan falalar to duk wannan misalai ne na azhadun nasi fi alimin ahlu mun gane na taɓa yin wani rubutu da Hausa aka sa a WhatsApp sun kila sun taba karanta shi na sa masa kusanci shamaki ne nisa kuma jirgije na kawo waɗannan misalan a bari buga muku wani misali kila zai kama kwakwalo in ka zauna kana nan ƙasar baka fita karatu ka je waje ko saudiya ko misir ko wani abin nan ba wani kallo mutane suke ma amma aka ce ka je ai daga jami'ar islamiyya yake a to ai ka zama bin bal ba ka ji jami'ar islamiyya ba duk ilimin wanda bai fita waje ba a yan najeriya bai da ilimi wannan muna faɗi ba dan ba mu je ba magana gaskiya ce ɗabi'an mu ce ƙila hanni ta shafa ni ma ina faɗin haka ƙila in mutum bai je ba sai a kawai bai karatu kuma ba haka bane wani na iya zuwa ya je ya ga jan kunne ne ya dawo jajayen kunne wallahi ba ka ba magana sharri ba ce magana gaskiya ce wani kuma tabbas ya je karatu to abin da ya kamata a riƙa yi shine a riƙa auna mutane da abin da suke da shi ba inda suka je ba in muka zo muna da wannan to za a samu nasara hatta ilimin boko haka ake yi a cikin wannan na ba da labarin cewa wani tsohon ɗalibi na ya taɓa zuwa ya je wata ƙasa karatu ne dawo sai ya zama yana aiki a wata jami'a daga cikin jami'o'in ƙasar nan ya ce kafin ya fito wani banza ake kallonsa amma yanzu da ya je masters ɗinsa a can ya dawo yanzu ma yana PhD a wata ƙasar sai ya zama wani irin kallo har professors ɗin wajen sai su suna mishi tambaya kan wani abu da ni da shi ya bani wannan labarin kawai dan ya fita waje da ya je ya fito wajen ai ba fenti aka mishi ba nemo karatu ne zai yi wa kuma bai nemo ba zai yi wa ya gama gantalin shi je ya dawo wannan wannan ita ce ka'idar da ya kamata mu zama muna da ita mu tantance abin nan abin nan ma qimatun nasi illa fi mabadi'ihim kawai me mutum yake da shi shi ya kamata auna fa innal mar'a bi asgharihi qalbihi wa lisanihi amma kan mu sa wancan ya zama mana ma'auni wane ya fita waje wane bai fita waje ba kuskure ne babba akwai mutane sun haramta ma kansu karatuttuka a wajen malamai da ake da su masu andama da ilimi wasu suna gani ai ba su fita waje ba ai ba su je jami'ar islamiyya ba domin an fi sanin ta mu a nan yankin namu in ka koma wajajen yarbawa kuma su azhar sai bai je azhar ba to ka gani حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك مجاهد يكي مع الإمام الأعمش رحمة الله عليهما يتي والله دا زن هي تفيا دا نازو وجنك كون غنمي مجاهد أفضل من من الأعمش أما يجوز أخذ العلم يجوز أن يأخذ عن فاضل العلم عن المقدور ya halarta wanda aka fi wanda ya fi shi je karatu a wajensa ana karuwa حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل عن ابن عوف أن محمدا كره كتاب الأحاديث في الأربعين الإمام محمد بن سيرين شين مالم عبد الله بن عون ابن عون عبد الله كينا عبد الله بن عون سوى الإمام محمد بن سيرين كره ياكي كتاب الحديث في الأربعين a rika rubuta hadisi a ƙasa a rubuta hadisi zaka ba wani zaka buga ba wani misali sai ka ce qala su kuma sai ka rubuta mishi a ƙasa yana ganin ba a girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta shi a ƙasa ba mun gane ka koda ba za a goge to mutanen nan ladabin su ya kai ga ilimi matuƙa حدثنا أبو خيثمة حدثنا عباد بن العوال عن الشيباني عن الشعبي قال kana yu'khadhu al-ilmu an sittati mutum shida ake karban ilimi a wajen su a cikin sahabbai ko kace an bi karban ilimi a wajen mutum shida cikin sahabbai min ashabi rasulullahi sama cikin sahabban annabi fa kana umar wa abdullah wa zaid sai ya zama waɗannan ukun da umar da ɗansa abdullah ibn umar da kuma zaid zaid ibn thabit yushbihu ilmuhum ba'dihim ba'dha ilimin sashin su ya kama da na sashi in ka zo wajen sayyidina Umar ka tafi wajen sa Abdullahi ibn Umar ka tafi wajen Zaid ibn Thabit sai ga ilimin su ya fi kusa sun yi kama wa kana yaqtabisu ba'dhum min ba'd sannan wasu suna karban ilimi daga wasu su ukun nan wa kana Ali wa Ubay wal Ash'ari yushbihu ilmuhum ba'dihim ba'dha su kuma waɗannan uku sayyiduna ali ibn abi talib da sayyiduna ubay ibn ka'ab da abu musa al-ashari abdullah ibn qais yushbihu ilmuhum ba'dihim ba'dha su kuma ilmin su ya kama da kowa na wani wa kana yaktabisu ba'dhum min ba'd wani suna karba daga wani qala fa qultu lahu sai ni ashibani sai na ce ma ash-sha'bi wa kana al-ash'ari ila ha'ula'i yace ah dama abu musul ash'ari za a haɗa shi da waɗancan biyar ɗin qala kana ahad al-fuqaha yace Abu Musa al-Ash'ari da kake ganin shi ba makarancin Qur'ani bane kawai ba aran ma bane kawai ai kana ahad al-fuqaha shi ma yana daga cikin masana fiqh mutumin da manzo sama ya tura shi ya zama alƙali ya zama limamin garin su manzo sama ya tura shi Yemen da shi da Mu'adh ibn Jabal da Abu Musa al-Ash'ari ya hada su yace su tafi yace musu bashira wa la tunfira wa yassira wa la tu'assira yace ku yi bishara kar ku kora mutane ku sauƙaƙa ma mutane addini kar ku matsa musu sai a gudu kun gani sau da haka waɗannan sahabban kuma ka kalle su ilimin waɗannan a hadisi da abin da ya shafi fiqh ka kalle su dukkaninsu ya suke حدثنا أبو خيثم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الزريري عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد إنك تحدثنا أحاديث معجبة كاكة سيناتي مع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كاكة كان كان تدمو حديثي ما تبمى ماك وإن خاف وإن كنا sai ce wa inna khafu an nazida aw tanqusa muna jin tsoron ko ya kasance mu in muka zo ya zama mun ƙara wani abu a cikin hadisin aw tanqusa ko kai ka rage wani abu wata rana falau falau tatabnahu me yasa ba za mu ga rubuta abin da kake faɗa mana ba wannan hamdar da ya tayar muku ba ta gaskiya falau tatabnahu iqtataba اقتتب حمزة ابن حمزة شي فصيلة وحمزة شي تقطعي با صدق بدا أتا وأن حمزة أسمى با خوي ألوني ألو ألو ألو ألو جاني ألو دسوكا ها ألو دسوكا قال سيشي لن نكتبكم لم نكتتبكم أو لم نكتبكم ba za mu rubuta muku walan naj'alahu qur'anan ba za mu sanya hadisan ba su zama kaman qur'ani ba walakin ihfazu anna kama hafizna mu haddace kaman yadda muka haddace abu sayyid al-khudri yana daga cikin wanda suke ganin ba za a rubuta hadisi ba kun ga dama ba da albani ya ce mu da za mu ta gani ko to ga shi kuna ta ganin sannan wannan yana nuna mana muhimmancin haddace ilimi kada ya zama kullum dogaran ka littafi in wata rana babu littafin to ya za a yi shi yasa hatta limamai ko da za ka zama mai rubuta hudu ba to ka saba yi da ka saboda wata rana za a riski kai a cikin inda ake bukatar ka yi da ka din to ya za ka yi shi kenan sai a ce ba za a yi hudu ba ba to da ka saba yin hudu ba da ka ko hadisi ɗaya ne ka saba ka haddace shi za ka iya ma mutane sharhi a kansa kuma mutumin nan mutane su ta ba kansu wahala in ka zo kai kai kai kai kai hudu batul haja sai ka jawo hadisi ne kawai sai ka zauna zama na ji kawai ka fassara shi da hausa wallahi wallahi ka yi hudu ba ko ka jawo aya manzo sama yana yin hudu ba da aya ba ayoyi yake jawowa ba ba wace ce waraka ce ko warqatu bint waye tace bata haddace suratu qaf ba sai saboda yadda manzon su ne yake yawan karanta ta akan limbar yi hudu ba da ita saboda ta kunshi bayanin lahira حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول ناجي سيدنا أبو هريرة سوى إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكفر الحديث عن رسول الله sallallahu alaihi wasallam na ji kuna riya cewa wai ni Abu Hurairah na yawaita hadisi daga Annabi bire bire ku ce Annabi sama ya ce ku ce na ce Annabi sama ya ce wallahu al-mau'id ai za mu je gaban Allah ne kuntu rajulan miskinan ni na kasance mutum ne wanda ya kasance wanda ba yi da shi akhdumu rasulullahi sama ala mil ibadani ina ma manzo Allah ta salama hidima alamin ibatani shine matsayin abin da zan cika ciki na da shi hidimar da nake ma annabi sama ita cika min ciki so da haka ashtajilu an akli at'am bi khidmati li rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal nakan shagalta ban ci abinci ba saboda hidimar da nake ma annabi sallallahu alaihi wasallam وكان المحاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق سوقوا محاجرين أخوانا sun kasance sun shagalta da kasuwanci bisafaqi ai bitabayu'i as-safaq kasuwanci kenan cinikayya bil aswaqi a kasuwanni malam bani yayi wani bayani mai tsawo a nan in muka karanta shi zai cin mana lokaci bayanin ne yake a takaice a game da waɗanda kun san daga cikin mutanen da suke suka sunnan manzon Allah sallama to suna da matakai matakin su na farko shine matakin rusa sahabban annabi sallama duk mutumin da ke sanya rusa sunnan manzon Allah sallama to sai ya fara da sahabbai sannan a cikin sahabban sai suka kalli waye yafi yawan hadisi sai suka ga sayyidina Abu Hurairah sai suka ce to bari su makale a kansa so da ka duk wani wata bola da wani datti da suka kwaso sai su yada a cikin sayyidina Abu Hurairah a wannan zamanin irin su wanda suka fara irin waɗannan rubuce-rubucen su ne irin su ta Hussein irin su ta Hussein sannan irin su almajirinsa Mahmud Abu Rayya wanda ya rubuta littafinsa adwa'un ala sunnati muhammadiyya a ciki ya ci mutuncin sayyidina abu huraira mutunci na karshe cin mutunci na karshe duk wanda ka ji yana zagin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu a wannan zamanin to ya ibo wannan ne daga littafin abu huraira amma malaman zamaninsa ba su kyale shi ba bai ji daɗi a hannunsa ya ji jiki a garuruwa irin su masar irin su siriya an samu inda suka masa raddi-raddi mai kyau sosai irin su shek abu shuhba irin su al-ajjaj hafibu al-hafibu al-ajjaj irin su abin nan mahmud shakir mahmud muhammad shakir dan uwan shek ahmad shakir irin su wannan a kasar siriya a dokar mustapha shibai da ya rubuta littafin saman abin nan abin nan as-sunnatu wa makanatuha fi tashri' al-islami kusan rabin littafin raddi ne ga Abu Rayyi kuma ya kawo hujjoji masu ƙarfi da Abu Rayya bai sake tashi da shi ke ya mutu aka kashe shi to su ne wannan Abu Hurairah shine na farko a wajen su sannan sai sauran kuma al-muqsiruna min riwaya a gaba gaba na Aisha radiyallahu anha sun taba nana ishe da yawa sannan sai su gangaro sai su gangaro a cikin a cikin a cikin a cikin hafazatul hadith al-musannifun sai su dawo abu sai su dawo al-imam al-bukhari sai su dawo al-imam al-bukhari kaga sun doce abu hurairah misali a cikin sahabbai to a cikin kuma musannifai asahu kitabin ba'da kitabillah sahih al-bukhari to sai su dauko abu hurairah shike sun gama maka da musulunci shi to sun yi a wancan lokacin yanzu suna da jikoki suna nan musamman a ƙasar mata yanzu sun taso suna nan su ma Allah madaukakin sarki bai kyale su shi abinda suka ga dama ba akwai malamai suna nan su ma yaqifuna lahum bil mirsad suna nan a fagen fama in in qalu wahidan to yuraddu alaihim bi ashr mun fadi dai za a mai musu da goma suna nan ba sa jin daɗi to abu huraira shine wanda suka fi suka daga cikin sukar da suke ga sayyidina abu huraira sai su kawo shi ya musulunta shekarun shi nawa da manzon sama kuma ya zai a ce ya fi kowa yawan hadisi sannan mutumin da ya zauna ko gida ba yi da shi bai da mata bai da aikin yi ai kwaɗayayye ne ba mayunwaci ne ba shi yasa za ka ji hadisai shi ya kisto hadisin kuda in abincinka in kuda ya fada a cikin abincinka to ka tsoma daya ka sake tsoma shi a ciki domin kuda yana fadawa ne a bangaren yana kaza sai su kawo wannan hadisin wanda yake sahihi wanda kuma Allah ya tona musu asiri likitocin duniya na zamani masu bincike na kwakwaf a cikin laboratory suka je suka yi bincike suka tabbatar da abinda manzo Allah sama ya faɗi kaga wannan wannan shine so da haka suke da wannan shubuhatun haula sunnati annabawiyya matakin farko shine su shi da'ani su soki sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wa kanat al-ansar to shi ta kaga mala albani ya ta'aliki mai tsawo ba wani ba wani asali a cikin littafin nan da mala albani ya ta'aliki akan sa kamar sa ku karanta za ku gani gashi nan yana da tsawo in kun je sai ku duba ba sai na karanta ba wa kanat al ansar yashghaluhum al qiyam ala amwalihim su kuma lansarawa sun shagalta ne da tsayuwa akan dukiyoyin su gonakin su su ansaru manoma ne su kuma muhajiruna yan kasuwa ne haka amma Allah madaukakin sarki ya hada su wannan ke nuna maka al'umma da waɗannan abubuwan guda biyu take ci gaba noma noma a ƙarƙashi har da kiwo sai kasuwanci faƙalar rasu salama man yabsu saubahu manzo sama wata rana ya ce wane ne zai shimfiɗa tufafinsa falan yansa shay'an sami'ahu minni ba zai sake manta duk abin da yake daga gare ni ba fa basattu thawbi sai na je na shimfida tufafi na hatta qada hadithahu har manzo sama ya gama maganar sa thumma daman thumma damantu ha ilayya daga nan sai na sa wannan mayafi sau nan mayafi da suke sawa kun san kayan su su da maza suke sawa mayafi ne da kwarjalle kwarjalle gafto shikenan zani irin zanin da mutanen asiya suke daurawa yanzu shike fama nasitu shay'an sami'tuhu ba'du wallahi tun daga ranar duk abin da manzon sama ya faɗi ban manta shi sannan hadisan Abu Huraira da ake cewa ya ruwaito dukkanin su ba su fi dubu ba su fi dubu biyar da wani abu ba duka dubu biyar da wani abu abinda malamai suka wanda suka suka rubuta matani suka iya tattarawa kenan kaman baki ibn makhlad baki ibn makhlad ko kuma imam ahmad ibn hanbal wanda su ne masanifin su suka fi yawa al imam zahabi in zai kawo yawan hadisin sahabi yakan yi itimadi ne da musnad baki ibn makhlad to baki ibn makhlad hadisan da ya tattara na abu hurairah da baki ɗaya ba su kai dubu shida ba to manzo Allah sama ko hatta kakin sa hadisi kakin manzo Allah sama hadisi ne za a ruwaito ya yake kaki kuma an ruwaito hararan manzo sama yana harara hadisi ne komai na manzo Allah sallama hadisi manzo sama ya ce ma Amr ibn al-As uktub anni kull shay'in fa inni la aqulu illa haqqa yace duk abin da ka ji na faɗi ka rubuta ba abin da zai fito daga bakin nan sai gaskiya to amma ga baki ɗaya ma abu hurairan da ake cewa ya rawaito hadisai ana da yawa ake surutu ake yama diki hadisan da ya rawaito ba su kai dubu shida ba to ina magana suka a ciki kaga ya kamata a ce sayyidina abu huraira in ana son a soke shi ne ma a soke shi da shubha ya kamata a ce ya rawaito hadisai dubu ɗari biyar ko ba haka ba su ga baki ɗaya dubu biyar ne fa su ne ake wannan zagin kansu ake cin mutunci saboda a rusa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shine wannan حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب قال قال رجل لمطرف وليشم مطرف بن عبد الله بن الشقي أفضل من القرآن تريدون abin da ya fi Qur'ani kuke so qala la yace a'a walakin nuridu man huwa a'lamu bil Qur'ani minna sai dai muna son mu samu wani ne fi mu sanin alqur'ani a cikin mu je ne karatu a wajen shi yace afdalu min alqur'ani turidun ya gansu suna zuwa wajen malaman qur'ani sai suka zo wajen su su karatu sai yace qur'an abin da yafi qur'ani kuke son a baku ya musu gatse sai suka ce a'a sai suka masa amsa ta hikima sai suka ce walakin nuridu man huwa alamu bil qur'ani minna sai dai muna son mu san wanda yafi mu sanin alqur'ani mu same shi kaga allazi huwa alamu bil qur'ani minna huwa a'lamu minna bil hadith wanda yafi mu sanin hadisi shi ya kara a gare mu akan qur'ani mun gane shine wannan حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة قال سمعت أبا علية يقول حدث القوم ما حملوا أبا متعني حديثي ما تقر سنة الشاعر سنة كرتش أنا كرمت متعنيني وبدا الشاعر قال قلت ما حملوا ما فسر ما حملوا قال ما نشطوا ما تقر سنة كرتش أجنس فإذا رأيت منهم مللا فأمسك كذا إن كذا سنجد سنقوسع وكما ما زي فيش shi yasa masu sauraron mai magana su suke karfafa shi idan ya fahimci cewa akwai karkashi a tare da shi sai a tare da su sai ta zubo musu in ko ya fahimci sun gaji to shi ke shi ma sai ya gaji sai ya ji kawai bacci na son ya zo mishi kaga malami na gangadi an shiga uku حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يقول كان عبد الله يقول لا تمد الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا كسنشينا شيوا فقسا مكان يسقوسا shi yasa ya kasance shi ya zaɓi ranar alhamis ranar da yake wa mutane wa'azi ke kamar da imam al-bukhari ya ruwaito suka ce ya za ka kawara kwana ɗaya alaga kuma na ka ƙara mana sai ce a إني أتخولكم إني أتخولكم الموئزة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة سعامتنا ومخافة سعامتكم سبود سوران كوكوسا ومخافة أن تسأم سورة كوكوسا إن أكل كذبا ممتنكرا في سيجيش من قال ودك عين متعني أبو ديدي قوله حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قسم شيء إذا مكجي وجمع زن الله سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه جلس أحدنا حيث ينتهي شيء لم يزونا إن دي وجه baya tattako mutane shi sai ya zo gaba in kana son gaba sai ka zo da wuri amma in ba ka san gaba kai baya ne sai ya ce to akhiruhunna haisu akharahunna Allah hmm ko mun kawo hadisi na dai to da ka zamu tsaya nan kan mu shiga lokacin hutawa gashi kuma an fadi an ce la tudillun nas saboda ka sai aiki da wannan asiri na sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara mana fahimta a cikin addini sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi